بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى إنا يمنى غيسوة الدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha tara ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi na sharhu kitabi kashfi shubuhat wato muna karatu a cikin littafin kashfi shubuhat na sheikh muhammad ibn abdul wahabi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi idan 'yan uwa suna tare da mu satin da ya wuce malam yana yi mana bayani akan shubuha ta takwas shine bayani akan cewa shubuhan da wasu suke kawo cewa in an ce shirka to ana nufin bautan gumaka ne kadai wanda har malam ya kawo mana wannan shubuhan da kuma wasu daga cikin amsoshin da wato malaman musulunci za su bayar ga dukkanin wanda ya kawo wannan shubuhoyin malam kuma ya tabbatar mana cewa shirka abin da ake nufi da ita shine bautan Allah bautan wani Allah ko bautan wani Allah kadai ko kuma bautan Allah tare da wani Allah wannan sawa'un gunki ne mutum ne waliyi ne annabi ne mala'ika ne kowane ne ko menene in dai har aka hada shi da Allah to wannan sunansa shirka za mu tashi inda malam yake cewa fa'iza arafta إن شاء الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن ما لينك تشيوا إذن كفايم تشيوا أبندا مشركي أولا زامن نامسكي كدن شد اعتقادي تشيوا أي كوي باوي منا بوتا مسبني دومين واتو أينفين سوسن چنچنت دا بوتا mu muna itikadi ne akan cewa in mun bauta musu za su kusantar da bautanmu zuwa ga Allah madaukakin sarki to in ka fahimci cewa wannan ai ita ce shirkan da alkur'ani ya saukai hani a kanta wa qatala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama nasa alai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kuma ya yaƙi mutane akan wannan shirkan fa'lam to ka sani anna shirkal awwalina akhaffu min shirki ahli zamanina bi amrain malam yace ka sani cewa kaga shirkan waɗancan mutanen farkon waɗanda annabi ya yake su to shirkar su tafi sauki sama da shirkan da ake yi a wannan zamanin namu saboda al'amura guda biyu na farko ahaduhuma abu na farko shine annal awwalina la yushrikuna wala yad'una al mala'ikata wal awliya'a wal awthana ma'a Allah illa fi raha abu na farko shine su waɗancan da suka wuce a baya ba sa shirka ba sa kiran mala'iku da waliyai da gumaka sai in suna cikin halin jin daɗi idan sun shiga halin jin daɗi da walwala hankali ya kwanta to a nan ne suke samun daman kiran mala'iku da salihai da waliyai da gumaka wa amma fi shidda fa suna lillahi du'a amma idan suka shiga cikin tsanani to sai su tsantsanta bautansu da addu'ansu da roƙonsu ma Allah shi shi kaɗai Allah ya sa muna fahimta su waɗancan mutanen farkon in har kaga sun kira wani Allah to ana cikin nutsuwa ne da kwanciyar hankali amma in sun shiga cikin tsanani to su Allah suke kira kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa idza massakumud dhurru fil bahri dalla man tad'una illa iya Allah yana cewa idan cuta ko bala'i ya same ku kuna cikin teku igiyar ruwa ya juya da ku kuna cikin teku kuka shiga matsala balla man tad'una illa iya duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah nan sai su bace daga tunaninku ku manta da su iya wanda kuke iya tunowa shine Allah falamma najjakum ila albarri lokacin da Allah ya tseratar da ku ba ku nitse kuka halaka a cikin ruwa ba ya dawo da ku kan tudu a aradtum sai ku juya ma Allah baya sai Allah ya ce wa kanan insanu kafura dan adam ya kasance mai yawan kafulci ne mai yawan butulci kaga su waɗancan na farkon idan sun shiga cikin teku kamar yadda Allah yake faɗi a wani waje wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din idan igiyar ruwa ya lullube su yayi musu inuwa ya zama kaman wato girgije sai kaga sun koma suna roƙon Allah suna tsantsanta addu'a da bauta ma Allah shi shi kadai suna roƙon Allah shi kadai Allah ka tsiratar da mu Allah ka fitar da mu daga wannan yanayi falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su zuwa ga kan tudu to sai a samu mai kaucewa da kan hanyar Allah a cikin su mai komawa ya ci gaba da bautar wani wanda ba Allah ba wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur wa qala ta'ala sannan Allah yana ce Allah yana cewa ul ara'aytakum in atakum azabullah Allah ya ce ka tambaye su ka ce musu yanzu in azabar Allah ta zo muku au atatkumus sa'atu ko kuma alkiyama ta zo muku lokaci guda a ghairallahi tad'una in kuntum sadiqin in dai daga sai kuke yi kuna zaune sai ga azaba ta zo muku sai kuma ga alkiyama ta zo shin wani Allah za ku kira za ku kira wani Allah ne sai Allah ya ce bal iyahu tad'una ina Allah kadai za ku koma kuna kira fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a in ya ga dama sai ya yaye muku abinda kuke kiransa abinda kuke roƙon sannan in ya ga dama ya amsa muku watan sauna ma tushrikun duk ababin bautan da kuke musu shirka kuna hada su da Allah manta su da mantawa da su zaku za ku manta da su bal iyahu tad'un Allah kadai za ku kira a wannan lokacin fayakshifu ma tad'una ilaihi in sha'a in ya ga dama sai ya yaye muku abin da kuke kiransa zuwa gare shi watan sauna ma tushriku duk waɗannan ababen da kuke musu tarayya da Allah sai ku manta da su wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilai Allah yana cewa idan wato ainihin cuta ta shafi dan adam matsala ta shafi ɗan adam ya shiga matsalar rayuwa ya shiga bala'i da masifa da a rabbahu muniban ilai sai ya kira ubangijinsa yana mai komawa zuwa ga Allah thumma idza khawwalahu ni'matan min sannan idan Allah madaukakin sarki ya kwaranyo masa ni'ima daga gare shi ya zubo masa da ni'imominsa nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl yanzu in ya shiga cikin jin daɗi to sai ya manta da abin da ya kira Allah zuwa gare shi a baya وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله sannan ya sanya mu Allah kishiyoyi daga ƙarshe kuma ya bata daga kan hanyar Allah sai Allah ya ce kul tamatta bi kufrika qalila ce da shi ka ji daɗi da wannan kafulcin naka ɗan kaɗan ka yi kafulci a duniya ka ji daɗi amma ka sani in an je lahira innaka min ashabin nar kana cikin yan wuta saboda haka to su waɗannan mushrikan waɗannan ayon duka malam yana nuna mana su waɗancan fa na farkon idan sun shiga cikin tsanani ba sa kiran kowa in ba Allah ba in kaga sun fara kiran wasu wanda ba Allah ba to an shiga cikin kwanciyar hankali ne an shiga cikin jin daɗi ne to sai su koma suna kiran wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala malam sai ce na'am wa qala ta'ala sanna Allah yana cewa wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din wannan mun kawo ta a baya malam sai ce faman fahima hadhihi almas'alata allati waddahaha Allah fi kitabihi duk wanda ya fahimci wannan mas'alar da Allah ya bayyana ta a cikin littafinsa wahiya mas'alar ita ce annal mushrikina alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallama su mushirikan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe su ya da'una Allah ta'ala su ba suna kiran Allah suna roƙon Allah suna bautar Allah amma wa yad'una ghayrahu fil raha idan sun shiga jin daɗi sun shiga halin walwala to suna kiran wani Allah wa amma fi dhulli wa shidda amma in an shiga hali na cuta da matsatsi da tsanani fala yad'una illa Allah wahdahu la sharika la ba su kiran kowa in ba Allah ba shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wayan sauna sadatihim suna mantawa da waɗannan jagororin nasu ta bayyana lakal farko baina shirki ahali zamanina ko shirkin awwalin to anan ne zaka fahimci bambanci tsakanin shirkan mutanenmu na wannan zamanin da kuma shirkan waɗancan mutane Allah ya sa muna fahimta su waɗancan lokacin da ake cikin jin daɗi duniya ta ware yadda ya kamata to a nan ne ake samun damar bautan gumaka amma lokacin da aka shiga tsanani kuma lokacin komawa ake a kira Allah ana komawa ne a kira Allah malam ya ce lakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi almas'alata fahman jayyidan rasikha malam ya ce sai dai wane ne zuciyarsa za ta fahimci wannan matsalar fahimta mai kyau wallahu musta'an to saboda haka su waɗancan mutanen su sun shiga cikin matsala to komawa suke yi su kira Allah to malam yana so nuna mana mu kuma kaga mushrikan zamanin mu lokacin da suke cikin matsala da lokacin da suke cikin jin daɗi duka wani Allah suke kira in duniya ta ware ya ce wani ne ya bashi in ya shiga matsala kuma ya kira wani Allah to kaga in akwai abin da maza a ce yana da sauki to shine shirkan waɗancan da suka shuɗi saboda su akwai lokacin da Allah kaɗai suke kira su ko mushrikai a wannan lokacin a koyaushe ko dai ka samu suna kiran Allah da wani Allah ko kuma suna kiran wani Allah ma gaba ɗaya ba ruwansu da Allah ba ruwansu da Allah mutum zai zo faɗi sai kira sunan wani Allah ba zai kira Allah ba sai kira wani Allah kowaye ka kira shi ko sunan wa ka kira ka yi shirka ka yi shirka ba za ka zo faɗi ka ce ya rasu da Allah ba la' ko ka fadi ka kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce shine allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba in ta samu to sunan Allah kadai ake kira in musiba ta faru sunan Allah kadai ake kira ba a kiran sunan wani wanda ba Allah ba haka nan in duniya ta ware to ba a kiran wani kuma wanda ba Allah ba kaga yanda musulunci kuma ya saba mu waɗancan da suka shuɗe kenan shine musulunci ya nuna mana ko ana jin daɗi ko ana cikin walwala to Allah ake kira ta'arraf ila Allah fil raqa ya'rifka fi shidda ka nuna kai na Allah ne a lokacin da kake cikin jin daɗi in ka shiga tsanani ka kira shi sai ya amsa maka kenan wannan yana nuna mana a tsananin ma da jin daɗin a musulunci Allah ake kira kaga musulunci ya saba ma waɗancan mushrikan kenan to saboda haka malam yace in ka kula da wannan zaka ga to ai in ma shirka ce to shirkan waɗanda suka shuɗe ta ma fi sauƙi ta ma fi sako-sako sama da shirkan waɗannan da suke wannan zamanin duk da shi malam yana faɗin waɗanda suke zamaninsa ne bai zo kuma ya gane zamanin nan namu ba da ya gane cewa ashe mushrikan da suka zo a nashi zamanin masu masu sauƙi ne su masu sauƙi ne akan waɗanda suke na a yanzu waɗanda suka shuɗe mutum yana shirkansa ya san shirka yake yi amma mu yanzu mutum yana shirka kuma yana jingina wannan ɗin da shi da sunan cewa shine ma tsantsan son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shirka ma Allah yana kuma jingina ma annabi cewa wai wannan shine haƙiƙanin kana son annabi sallallahu alaihi wa sallama yana aikata aikin da inda annabi yana raye da shi ne zai fara baran-baran da shi amma yana jingina ma annabin akan cewa shi ne ma mai son annabi duk wanda ma ba shi ma ba yi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam sai ce wal amru thani abu na biyu da zaka fahimci cewa shirkan waɗancan ya fi sauƙi sama da na waɗannan yace shine annal awwalina su waɗancan da suka shuɗe ya da'una ma'allahi inasan unasan na inda Allah su in sun tashi kiran wani Allah tare da Allah to ba kowa suke kira ba sai sun nemi wanda suka san da gaske na da kusanci zuwa ga Allah in ma an biya ko cikin annabawa kaga ai annabawa ai ba wanda ya kai su kusanci zuwa ga Allah wa in ma auliya ko cikin waliyai na gaskiya waɗanda suke allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani da tsoron Allah wa imma mala'ika ko mala'iku kaga su ma suna da kusanci da Allah lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabun mala'iku waɗanda suke masu kusanci zuwa ga Allah aw yad'una ahjaran aw ashjara ko kuma su dinga kiran duwatsu da bishiyoyi muti'atan lillah wanda duwatsu da bishiyoyi masu biyayya ne ma Allah su suna da biyayya ma Allah walaysat asiya ba sa saba ma Allah ba sa saba ma Allah wa ahlu zamanina yad'una ma Allah unasan min afsaqin nas malai ce amma mutanen wannan zamanin namu idan sun tashi hada wani da Allah sai su nemo wanda suka fi kowa fasikanci cikin mutane sai su hada su da Allah wanda suka fi kowa tsiya a cikin mutane sai su hada su da Allah walladhina yad'unahum hum alladhina yahkuna anhumul fujur waɗanda suke kiransu su ne waɗanda suke koyan fasikanci da fajilci daga wajensu daga wajensu ake hakaito duk wani fajilci amma kuma ana haɗa su da Allah minas zina daga gunsu ake, ake koyo zina amma ana haɗa su da Allah ana cewa mutum yana da mata sama da hudu ya ce waiwayin nan sauran daga hudun daga biyar ɗin zuwa sama duk kwara-kwara ne a cikin gidan shi babu bayi maza sai mata saboda su bayi maza ba inda za a sauke sha'awa a kansu sai dai mata zalla kaga wannan a wajen shi aka koyi wannan zina ce zina ce wannan ko masu auren mutu'a masu koya musu auren mutu'an su ake hada su da Allah auren mutu'a mai ce zina ce ko shakka babu zina ce ake yi da haka sai ga waɗanda ake koyan fajilcin a wajensu wai kuma su ne wai na kusa da Allah wai na kusa da Allah su ne wai na kusa da Allah a cikin littafin jawahirul ma'ani wa bulugul amani littafi mai cike da kafirci akwai shayin da aka yi bayaninsa saboda wai shi wai saboda matsayinsa a wajen Allah da darajansa wai in bacin kar a ga cewa yana wato kauce ma shari'an Allah a zahiri da duk wanda ya aure sai an fara kai shehi ya kwana da matar tukunna kafin a kai mijin shi ya kwana da matarsa abin da ake kenan wannan shi kuma waliyi ne in an tashi roƙon Allah za a roƙa ta hanyarsa wai shi ne kuma zai matsar da roƙon zuwa ga Allah mutumin da duka na can yana jiransa shi ne wai wai wai shine wai zai matsar da dokanku zai matsar da dokanku zuwa ga Allah to kaga wanda ake koyan zina a wajen su sune wai waliyan sai yake cewa wasarqa da waɗanda ake koyan sata a gunsu wanda ake koyan sata a wajen su wa tarki sala wa ghairi zalik da waɗanda ake koyan barin sallah a wajen su ba sa sallah da makamantan haka sune wai waliyan Allah ba sa sallah su ba sa sallah su ba sa sallah akwai waɗanda ana cewa su saboda matsayinsu da darajansu su in ana batun sallah banda su saboda wai Allah ya ce wa aqimis salata li zikiri Allah ya ce ka tsayi da sallah saboda tunani da ambato na to shi kullum cikin ambaton Allah yake da ka bai bukatun sa yayi sallah kaga wannan ya fa annabi ambaton Allah kenan annabi da nana shi ta ce kana ya zukurullaha ala kulli ahyanihi a kowane yanayi annabi yake cike yana ambaton Allah amma duk da haka annabi yana sallah salloli biyar a wuni na farilla ya kara da qiyamul layli da nafil tulu da sunanun rawati duk yadda annabi yake tuna Allah na yana sallah wani shi kuma wai yana tuna Allah daka shi saboda tsabaragin yadda yake tuna Allah shi an dauke masa sallah shi ba sai yayi sallah ba amma mu kuma Allah ya gaya mana duk wanda ka gan shi a wuta to da an tambaye shi me ya kawo ka wuta za a tambaye su ma salakakum fi saqar me ya kawo ku cikin wutan saqar amsan farko da za su bayar shine lam nakum minal musallin amsan farko kenan ita ce ba ma sallah abinda za su fara faɗa kenan to amma shi wai wani saboda matsayinsa shi shi ya wuce a ce shi ya wuce a ce sai yayi sallah to waɗanda ake koyan barin sallah a wajensu su ne wai manya su ne waliyan Allah kaga bambancin waɗannan da waɗancan su waɗancan in sun tashi suna kiran annabawa ne da mala'iku da waliyai da salihai su kuma waɗannan da fasikai da fajirai da marasa sallah su ne manya su ne wai manya a nan ne za a zo ana karanta maka karamomin wani shehi da wane ne da wane ne a ce maka ya shiga ɗakin ka'aba ya yi kwana arba'in yana cikin ɗakin ka'aba ya keɓance kansa har aka masa wahayin wani salati da ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu wanda ya keɓance kansa a cikin ɗakin ka'aba inda gaske ne kwana arba'in wannan kwana arba'in ɗin ya yi sallah waye ya ce in za ka yi sallah ka shiga ɗakin ka'aba duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba ya sallah bai yi sallah ba saboda ba alƙibla ya kalla ba bai kalli alƙibla ba shi ya kalli gaban alƙibla ne kamar wanda zai zo ya tsaya ne a ce masallacin nan shine ɗakin ka'aba sai ya tsaya a gaban masallacin ya kalli gaba yana sallah to kaga bai sallah ba shi ya kalli alƙibla ya kalli gaban alƙibla ne amma ya ce ya yi kwana arba'in kwana arba'in wai ya keɓance kansa yana cikin ɗakin ka'aba wai sallah yake yi a wasu wanda za a ce ko a ce ya zauna ne yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah har Allah ya kawo masa aka turo masa da wahayi har aka turo man da wahayi waɗanda suke ƙaryata nassoshin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wai a gaba su ne waliyai na kusa da Allah to jama'a duka waɗannan abubuwan duk bayanin da zaka ji ana yi ana bayani ne don a tseratar da imanin mu baki daya da yawa yawan mutane suna ɗauka addini kawai ganin dama ne su waɗannan masu wa'azin a bar kowa ya ganin daman sa mana a addini ba ganin dama bane addini ba ganin dama bane yasa mutane da yawa an zo ana irin wannan karatun sai su ce waɗannan malaman waɗannan masu wa'azin su ne masu raba kan musulmi wannan za su ce a bar shirka a zo a yi tauhidi ya ce a wannan su ne suke raba kan musulmi a tun da ka ji an ce ka bar shirka to kai ya kamata ka gane cewa shirka da musulunci fa daban-daban ne ba ɗaya suke ba da mushirki da musulmi daban-daban ne daban-daban ne in na zo tsakiyar masu bautan Allah shi kaɗai na kawo abin da ya raba kansu to wannan shi ne an raba kan musulmi amma wannan na bautan Allah ɗaya wannan na bautan Allah uku wannan na bautan komai Allah wannan na bautan waliyai da salihai da annabawa da wane ne sai aka ce a bar bautan kowa a dawo bautan Allah to wannan abin da aka ce a dawo a yi na bautan Allah shi kadai to shine haɗin kan musulmi shine haɗin kan musulmi amma wanda ya ware ya ce shi a ƙidarsa komai Allah wannan ya ware ya ce shi a ƙidarsa Allah uku wannan ya ware ya ce shi a ƙidarsa akwai wani da wani Allah to waɗannan su ne masu raba kan musulmi Allah ya sa muna fahimta waɗannan su ne masu raba kan musulmi amma haɗin kan musulmi shine kowa ya dawo kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ware to ya raba kan musulmi kenan duk wanda ya ware ya raba kan musulmi kenan wallazi ya'taqidu fi salih aw allazi la ya'si mithla al-khashab wal hajar ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fi man yushahadu fisquhu wa fasaduhu wa yushhadu bi malam yace misali shine wanda yake itikadi game da salihin bahawa yana bautan salihin bawa ne shi ko kuma abinda baya saban Allah kamar katako ai bai saba ma Allah duwatsu ba su saban Allah wannan yafi sauki sama da wanda yake bauta ma wanda a fili ana kallon ga fasikancin sa nan a fili miraran yana yi ga kuma barnansa kuma duk sanda aka ambace shi za a ambace shi da wannan barna din duk sanda aka ambace shi to za a ambace shi da wannan barna ɗin saboda haka a shekenan in ka fahimci waɗannan abubuwa guda biyu ɗin to anan ne za ka fahimci cewa lallai waɗancan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yaƙe su akan shirka shirkarsu ta fi sauƙi sama da shirkan mutanen wannan zamanin kamar yadda muka ji mala ya gaya mana saboda abubuwan biyu abu na farko shine su waɗancan in sun shiga halin kunci suna komawa zuwa ga Allah wa bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce thumma idza massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun thumma idza kashafa ad-dhurra ankum idza fariqun minhum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum Allah ta'ala yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya same ku na ni'ima to ya zo ne daga wajen Allah thumma idza massakum dhurru fa ilayhi taj'aru sannan mafiya yawan ku idan cuta ta same ku kuka shiga cikin matsatsi to marmaza kuke komawa zuwa ga Allah amma thumma idza kashafa dhurra ankum idan Allah ya yi muku cuta matsala ta kawo idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikun sai a koma a samu wasu daga cikinku suna hada Allah da wasu suna shirka to waɗannan su ne kafiran baya waɗannan su ne kafiran baya amma kaga mushrikan yanzu su ba haka suke ba su kwata-kwata a rayuwarsu babu kiran Allah kwata-kwata su a rayuwarsu ba kiran Allah babu kiran Allah rayuwarsu tana karewa ne akan kiran wasu shehunnai da wasu waliyai in ka ji ana maganin cewa wai don me za ka ce kar a kira annabi sallallahu alaihi wasallama to ka gane cewa target din ba akan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ana amfani da annabi sallallahu alaihi wasallama ne don a wautar da kwakwalen wawaye amma target din ba wai annabi bane kaga in aka tare aka ce annabi ma bayi da haƙƙin a kira shi in an shiga matsala to ina kuma ga wani shehi ko wani waliyi ko nan kasan bokiti shi ba lissafi da shi kwata-kwata kunin kasan bokiti in kunin bayan luda ya shi ana iya su da shayi wannan na kasan bokiti ne shi ya riga ya shafi kasa mai za a yi da shi ya dai a wanke shi to shi zai gane cewa ashe da shi da shehinsa da waliyinsa su ba su da matsayi kenan to sai ake fakewa da guzuma don a harbi karsana shi ne iya abin da ake yi shi ne iya abin da ake yi yasa duk wani wanda ya shahara da bid'a da shirka to zai yi wahala zai yi wahala ka samu ko wani littafi takaitacce yana iya samuwa nasu wanda yake bayani akan falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi in ka ji ana bayani akan annabi annabi annabi sai dai a amfani da molanka da isra'iliyat da karerayi da har haɗo labaran karya gabar da yamma kudu da arewa da wanda ya faru da wanda bai faru ba kawai saboda a nuna ma mutane wai ana so a nuna ma jama'a cewa annabi ba kaman kowa bane annabi kuma ya wuce gaban haka ya wuce gaban ka ce sai kayi karya dan kayi bayanin falalansa annabi ya wuce haka alqur'anin da Allah ya saukar masa da yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wannan alqur'anin da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka wannan kadai ya isa ya isa ayoyin alkur'ani kadai sun isa su yi bayanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana bayanin annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka ba a bukatun sai mai sai an yi ma annabi ƙarya kafin a gane ko kuma a yi bayanin darajarsa ko kuma a yi bayanin falalansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka malam yana mana bayani akan waɗannan wannan shubha da suke kawo akan cewa ai shirka abin da ake nufi da ita shine bautan gumaka in ka bauta ma wani wanda ba Allah ba to baka yi shirka ba to amma ka'idar Allah shi ne duk sanda ya zo bayani akan shirka za ku je na cewa wallazina tad'una min dunillah tad'una min dunillah waɗanda kuke kira koma bayan Allah baya istithna'i a ce banda wani da a in dai ba Allah bane shi to ya fada cikin min dunillah in dai ba Allah bane shi ko wane ne in dai ba Allah bane to ya fada cikin min dunillah ya fada cikin min dunillah akan haka ne wani zai zo ya daga jijiyan wuya an ce kowane ne wai an shigo da annabi wai an ce ma annabi ko wai wannan ko kalman ko wai kalma ce ta kaskanci ta wulakantawa a daidai lokacin da wani yake cewa ko manzan Allah ne kai ko Muhammadu ne ya taso daga kabarinsa daga madina ya zo in bai biwa ne ba za mu bi ta kansa shi wannan ba a kaskantar da annabi ba ba a wulaƙanta annabi ba sallallahu alaihi wa sallama sai anan sannan in dai mutum cikakken bahaushe ne yana fahimtar hausa kuma ba bagware ba ne shi ba kuma wani hikiru ba ne a zuciyansa ya san cewa idan aka zo aka yi bayanin ƙananan mutane sai aka ce komawa ne aka kirawa ne ya san cewa an kira shi ne da wannan sigan don a nuna bambancinsa da sauran in ba din haka ba gwama shi da a yi da sauran in ba haka ba gwama shi da a yi da sauran yanzu na ce ba wanda ya isa ya sa ni na yi kaza mutum za ka ji ya ce ba wanda ya isa ya sa ni na yi kaza ya ce ko babana ne kenan yana nufin babansa a wajensa darajarsa ba ɗaya ke da dame da sauran kowa da kowa ba ba ɗaya ke da sauran mutane ba in dai mutum ba bagware ba ne shi ya san cewa wannan ba ko ne na kaskanci ba amma wancin da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko la ilaha illallah shi wannan shi babu matsala a cikin sa eh shi wannan ba matsala a cikin sa yayi daidai yayi daidai haka waɗannan mushirikan da muke ganin su yanzu wallahi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi mubaraza da su ya yaƙe su dolan dole abin da suke bukata kenan akan mu ayi illa iyaka za mu yaƙe su da hujjoji da ayoyin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu iya abin da ya rage kenan tunda ba shugabancin musulunci ake ba in shugabancin musulunci ake da tuntuna an taka musu burki to amma yanzu tun da yanayin kasar da yanayin kwamatalar kasar ta ba mu kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya ga dama kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama mutum ya fito ya zagi Allah a bainar jama'a ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bainar jama'a kasa kuma ta ba shi daman gobe ma ya sake dawowa ya buɗe masallaci ya hau minbari wannan wai dokar kasa ta ba shi dama shi yasa wannan wannan tsarin mulkin wannan tsarin mulkin demokradiyya demokradiyya wallahi Allah wadaranta ba wani albarkan da take kawo ma jama'a ba wani albarkan da take kawo ma jama'a tun daga wajen tsarin shugabancin tun daga gun tsarin zaben shugabannin aka kauce ma hanya a tsarin musulunci wajen zaben shugaba mai ake yi ulul ahlami wan nuha ma'abota hankali cikin al'umma dattawa su za a zo a zauna a zabo cikin waɗanda ake son su zama shugabanni mutum biyar a faɗo kowa a faɗi alkhairansa in akwai mai matsala a faɗi a cikin biyar ɗin nan a cire biyu a ciki a bar sauran uku a tattauna a kansu a sake cire ɗaya sauran guda biyu a tattauna a kansu wannan ya kawo bangaren wannan wannan ya kawo bangaren wannan ni ina ganin wannan ni ina ganin wannan sannan a daidaita akan mutum ɗaya a zuwa ɗaura shi yana so baya so a haka za a ɗaura shi ma abota hankali amma yanzu da safe za ka tashi kai liman za ka yi karatun alkur'ani ka yi addu'a ka zo ka hau layin dangwala ƙuri'a wannan ya taso daga bayan gari ya kwana yana zina da shan giya shi ma ya zo ya hau layin dangwala ƙuri'a kuma da ƙuri'ar ka da ƙuri'ansa duka matsayinsu ɗaya duk matsayinsu ɗaya yanzu yarinyar da bata gama hankali ba saboda rashin mallakar hankalinta ta gudu daga gidan iyayenta ta koma zuwa wani gari ko zuwa wani waje ta tare da mazan banza saboda rashin hankali da rashin lissafi sai aka je aka ɗauko wannan yarinyar sai aka ce a zo a ɗora ta a layi ta hau layi ta dangwala ƙuri'a ta zaɓo muku shugaba yanzu duk shugaban da ta san cewa zai hana wannan baɗalar da take za ta zaɓe shi ba za ta zaɓe shi ba duk shugaban da wannan yaron ya san cewa zai hana wannan shaye-shayen da kashe-kashen da yake yi zai zaɓe shi ne ba zai zaɓe shi ba ba zai zaɓe shi ba saboda haka shi yasa ya a waye gari da mazinata da barayi da yan giya duka suna da daman su zo su yi takara su zama shugabanni in an tara limamai guda goma suka zaɓi wannan aka tara karuwai sha ɗaya suka zaɓi wannan wannan ƙuri'a ɗayan da karuwai sha ɗaya suka fi limamai sai ya sa a watsar da lissafin limaman gaba ɗaya ya watsar da lissafinsu to wannan tsarin wannan ka kalli kawai ka yi lissafin kawai tsarin zaben shugaban ka gani yaushe wannan abin zai haifar da ɗame ido yaushe wannan abin zai zama alkhairi to ya kawai gari kasar ma ana bin tsarin demokradiyyar ne kadai wajen zaɓe amma wajen gudanar da aikin ba bin tsarin demokradiyya din tsarin demokradiyya shine mutane su haɗu su kafa gwamnati sannan gwamnatin ta musu abin da suke so ba shi ne demokradiyyar ba amma yanzu ba haka ake yi ba ba ga shi nan ba wata da watanni jama'a kowa ya yi itifaki cewa don girman Allah ku taimaka ku da tallafin man nan sun ki amma tsarin demokradiyya shine in mutum tara suka ce a janye tallafi mutum goma suka ce a dawo da shi wannan karin mutum ɗayan za a bi na mutum goma nan amma yanzu duk ƙasa kowa ya yi itifaki duk wanda suka bi layi suka yi zaɓe sun ce ku dawo mana da shi sun ce a'a sun ce a'a to kaga kenan shi yasa yanayin ƙasan da rayuwar da addinin yake ƙara kwacibewa yake ƙara harzi yake ƙara wato hargitsewa saboda me saboda babu tsarin addini a ciki babu tsarin addini a ciki ba tsarin addini a ciki saboda haka wannan abin da duka zaka ji ana cewa a dawo zuwa ga bautan Allah a dawo zuwa ga bautar Allah to ana so a tsayar da kai daga fadawa hannun mushrikai ne daga tun da an wayi gari babu tsarin shugabancin musulunci balle a tankwara duk wani mushriki ya dawo ya bi musulunci da gaske to za a iya abin da ya rage tsakaninmu da su su ne su kulla mu warware iya abin da ya rage tsakaninmu da su ke shine in sun kulla mu warware shine abin da ya rage don maballaci ba zai fasa ba to mai kira zuwa ga shirka bai fasa ba sai kai mai kira zuwa ga tawhidi ya ka fasa shi bai bar shirka don saboda kan ranka ya ɓaci ba sai kai ka bar bayyana tauhidi saboda kan ranka ya ɓaci wai kada ce kana raba kan musulmi kada ce kana raba kan musulmi kuma rigima ce ta mutane inda kowa zai fahimci wani abu shine tunda da mu da ku duka muna cewa mu na annabi ne to abin da yafi sauki shine ku kun ce ku na annabi ne mu mun ce mu na annabi ne to mu in akwai wani wanda muke bi ba annabi ba wanda ku ba ku yarda da shi ba mu watsar da shi kuma waɗanda kuke bi ba annabi ba wanda ba mu yarda da su ba ku watsar da su duka mu dawo mu haɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ne kai zai haɗu anan ne kai zai haɗu amma sai muka ce muku to mu ko menene za mu yi muna so mu gani annabi ce a ku ba ku buƙatar wannan har a ce wai malami ne shi malami wai mai wa'azi wai ya fito ce wai akwai wani abu a addini wai shi ya fi ƙarfin a ce hujja shi wai ya fi ƙarfin a ce hujja za a ce maulidin annabi maulidin annabi ya fi ƙarfin a ce a kawo hujja a cikin addini ne wai za a yi wai amma ya fi ƙarfin a ce ina hujja shi wannan abun ya fi ƙarfin ƙur'ani da hadisi shi ya fi ƙarfin ƙur'ani da hadisi kenan molanka ne za a yi da shi da molanka ne za a yi to shi yasa kan ba zai haɗu a kai ba kan ba zai haɗu ba yasa in ka zo nan garin irin nasu daban in ka tafi gombe irin nasu daban a jos irin nasu daban kano irin nasu daban morocco irin nasu daban saboda me saboda da molanka ake ba hujja to kan ba zai taɓa haɗuwa ba kan ba zai haɗu ba amma in dai ana so kan ya haɗu to a dawo duk abin da za a ce ina hujja ina hujja yanzu in ka yi tafiya ka je wani gari kana jin an kira sallan asuba a masallaci ba ruwan ka shiga masallaci kawai za ka yi saboda ka san duk duniya sallan asuba da ka biyu ake ka san ba saɓani duk duniya kai ka sani sallan asuba da ka biyu ake babu saɓani amma wannan aikin ka je sai ka tambaya kuya ake a garin ku yadda ka san hawan daushe sai ka tambaya kuya na ku take a kuya al'adan garin ku yake ya ake a garin ku sai ka je ka tambaya abin ya zama al'ada kenan kowa da irin nasu amma addini fa duk inda ka je iri ɗaya ke yi yanzu aka tashi daga nan ka tafi jos ka fara tambayin su kuya ake azumi a nan garin ne duk ramadan ta kama ka za ka yi ramadan a jos a ce to mu dai ga yadda muke aboci kuya ake a nan amma ko bikin aure in ka je za ka tambaya to ko a jos ya ake yi saboda wannan bukukuwan al'ada ce addini a ciki shine sigan aure da kuma walima duka sauran al'ada ne illa iyaka inda ya dace bai saba wa musulunci ba a tabbatar da shi inda ya saba wa musulunci a wargaza shi tashi inda addini ne inda addini ne to iri ɗaya ake yi haka shi yasa sallah take da farillai take da sharuɗa take da rukunai take da mustahabbai take da sunnoni take da makaruhai take da mubdilat da abubuwan da suke ɓata ta sannan in an ɓata ya za a yi a gyara shi ko wancan babu komai ka ɗebo ya yi bayi ɓata shi shi komai ne ne shi bayi ɓata shi bayi ɓata shi bayi da farillai ba sunnoni ba mustahabbai ba rukunai ba sharuɗa ba komai in dai ka yi to ka yi daidai kawai in dai ka fito to akwai lada kaga wanda ai ba da taɓa zama addini ba ai abin da za a ce kai kawai za ka tsara ma kanka yadda ka ga daman yi yadda ka ga dama kawai a zo ana sallan asuba ɗin nan ana sallah sai ga cewa to kai wannan fasallan da ake bai yi maka ba saboda ka daidai lokacin da mutane suke tsaye kai kuma daidai lokacin kana ruku'u daga ka canza tsayuwansu ya dawo ruku'unka ruku'unsu ya dawo tsayuwanka kowa sai yayin yanda ga dama daga sanda kai kake ruku'u wani yana sujada sanda kai kake sujada wani yana zaune kowa da irin nashi ai ba zai yi bayi to amma kaga saboda addini sai aka ce liman shiga gaba mamu in kun kai dubu ɗari ku tsaya a bayansa duk abin da ya yi ku yi a haɗe Allah ya samu dace to kaga duk wanda zai kira zuwa ga adawo zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama rashin fahimtar addini ne a kira shi da cewa wai yana son raba kan musulmai rashin fahimtar addini ne wanda ya fahimci addini ya san wannan shine hakikanin haɗa kan haɗin kan musulmai wannan shine hakikanin haɗin kan musulmai amma a je a fito da 'ya'yan mutane a haukata su akan titi a ce kuma wannan in an faɗa wai ayin an ce kar a yi shi wa ya raba kan musulmai wannan ba daidai ba ne shekaran jiya na wuce wasu cikin 'yan maulidi suna ta taɗin tsayen da aka yi agun maulidi wallahi wani a cikinsu ya ce kai na rantse da Allah duk yarinyar da daga ta fita maulidi wallahi ba zan aure ta ba wallahi ya kai ce ya ce wallahi ko na kai kuɗi sai na karɓo cito kaga wannan inda mu ne muka zo masallaci muka faɗa da an ce kaga makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh saboda ta zo maulidi ba zai aure ta ba to amma lissafi shi a karan kanshi shi a aqidan sa maulidin san annabi ne amma dai ya yadda wudu wanda ta fito wajen maulidi ma hukaciya ne ya gamsu to kaje ka auro ma hukaciya akari da Allah wanda da ta hau bayan tifa bayan bayan pickup a yi awa biyar da ita a rana ana yawo tana tikarawa tana rawa ta tashi daga nan ta yi tsalle daga nan ta yi tsalle daga nan tsakani da Allah wannan kana ganin baka tunanin ma kun yi dambe za ta iya kada kai mace ta iya irin wannan aikin haba da Allah ina za a samu tarbiyyar yaya a wajenta ina za a samu nutsuwan da ake so a samu a gunta a haukace akan titi tana tsalle akan titi tana tsalle a kan titi yadda ka san yaran mota 'yan Legas daga bayan pickup ta yi tsalle ta duro ta sake komawa to kaga mu in mun faɗi wannan cewa za a ke ba za a yi ba musamman za Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga su wanda suka je suka shiga cikin badalan suka ganta da kyau kaga shi kaga su aqidar su sai sa sai dai a kyale su su ta zama sayyada sai dai su ta zama sayyada saboda in cikinsu ba za su aure su ba mun wa kuma ahlus sunna ba za mu je neman auren su ba ba ba abin da ya hada mu da su sai dai su ta zama sayyada masu yawo a bayan pickup a kirkira mata ƙarya ce ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce wai shi wannan wannan gidan ko da daddare ka je kawai ba fitila amma haske zaka gani amma kuma ba za a taba nuna muku a ina gidan yake ba riya faɗa social media ya Allah ka shirye mu Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ka yi mana albarka baki daya jama'a duk wannan abun wallahi ba wai muna faɗan ta ne dan mu more ba babu morewa a ciki ba morewa a ciki amma matsalar ita ce in mu yanzu mun fahimci cewa wannan abun ba daidai bane sai muka yi shiru akai to na bayan mu da za su zo baya sai suka zo suka samu an yi shiru akan barna to abin da za su dauka cewa ba barna ba ce daidai ne fahimta su da su kenan za su fahimci cewa ashe wannan abin da ake ba barna ba ne amma waɗanda za su taso su taso su samu ana magana a kanta cewa barna ce to sai su fahimci cewa ashe kazan da ake nan barna ce amma suka taso suka ga an yi shiru akai abin da za su dauka cewa ashe daidai ne ba wani abu ba ne shi sa da yawan mutane ya gaji suna cewa gwanda a yi shiru akan mutane a daina magana akan bari bid'a ko da an daina yin ta a ce duk duniya kowa ya dawo alu sunna ba a shiru akan bid'a ba a shiru akan ta saboda ko kun shiru akan ta ita ba za ta bar ku ba za ta sake canza zani ta sake dawowa yasa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin a fara samun yan bid'a yake cewa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin balala tun daga zamanin annabi tun ba fara samun yan bid'an ba komai in za a yi za a zo a tambaya ya rasulullah ya za a yi kaza ya rasulullah ya za a yi kaza amma yake cewa duk kirkirarren abu bid'a ce duk bid'a bata ce duk bata tana wuta tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan sahabbai to kaga in tun a zamanin annabi yana jan hankali game da bid'a to ashe a wannan zamanin namu ya fi cancanta mu ja hankali game da bid'a ko ba komai ko da wasu daga waje ba su bar bid'a sun dawo sunna ba mu da muke cikin sunna mu ahlus sunna mu kare rike sunnan kyam mu kare nisantar bid'a ai wannan alkhairi ne wannan alkhairi ne amma in aka aka yi sako-sako kaga akwai matsala akwai matsala ga mutum ahlus sunna ne duk duk matan da yake ganin su ahlus sunna duk su ba su maza ba sai ya je nemo yan bid'a ya ce mi shi ni aqidan nan da ganin ni ba wani damu na ta yi ba duk abin da zaki zo ki ni ba ban da matsala mm ban da matsala sai ga mutum wai shi yana sunna amma shi ba ruwansa wallahi wani mitin muka ji da wani ladan ladan cikin wai ladan ahlus sunna ba wallahi kawai aka kira shi a waya sai gashi ana ya Hussein ya Hussein wallahi yace wai jama'a su ya kuri ba wayansa bace wayan matarsa ce shi yanzu wai wannan uzuri ne a wajensa wannan wayan ba tasa bace ta matarsa ce yanzu har ya zama ladan a masallacin Ahlus Sunna amma shi a ta shiga gidansa shi wannan bai sani ba saboda kawai dan freedom ne kawai duk wanda ya ga dama in ka ga dama kai sunna ka ga dama kai bid'a wannan duba matsala bace to shi yanzu wannan wai hujja ce a wajensa da za a bashi uzuri cewa wayar ba tasa bace ta matarsa ce wannan wayar ba tasa bace ta matarsa ce kamar a ganka da wuka ne a matsayin mutum a ce dan ta'adda ne a gan shi ya rataye wuka yana tafiya ya ce wannan wukar wallahi ba tawa bace ta ɗana ce ɗansa ne ya nemo addashi kuma ya ɗauko ya rataya yana tafiya kai da kayan an gan shi da adda kai ya kake haka ga adda nan kana sarar mutane cewa la addan ba nasa bane dan sani kaga wannan yi ba hankali a ciki saboda haka duk abin da muke kai na addini sai mun ɗaura zuriyar mu da ƴaƴan mu da matan mu akan su Allah kuma zai tambaye mu akai Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya tabbatar da mu akan addini madaidaici Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ya shirya mu ya shirya mana al'ummar mu ya gyara mana imanin mu ya rike mana imanin mu ya sanya mu cikin bayinsa shaidayyu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kusa kurai Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته